أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره تعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari da ban girma shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar saduwanmu a wannan markaz mai albarka markaz addawatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar garin zandar jamhuriyar Niger wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin mako mako yau muna sha ɗaya da watan jumada awwal wata na biyar a kalandar mu ta musulunci shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar bayan hijira ta manzan tsirabar jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka ya zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin wafaka da ashirin da biyar da watan nobambar wata na sha ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 meladiya insha Allah kamar yadda muka faɗa ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara mun zo aya ta ɗari da hamsin da biyu ba tare da jan lokaci ba aka ramakalla ta faɗar mashkuran ma'ajura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wata'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani to bisabri ku nemi taimako a wajen Allah bisabri da hakuri ala inna Allaha ma'as sabirin lalle taimakon Allah yana tare da masu hakuri wannan ayi idan ba ku manta ba mun karanta inda Allah yake cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun Allah yace fazkuruni ku ambace ni azkurukum sai an ambace ku washkuruli ku gode min Allah yace wala takfurun ku kafirce Ibn Kasir yace lamma faraga subhanahu wa ta'ala lamma faraga ta'ala wannan waye ce ta tabu lamma faraga ta'ala min bayanin al'amur bi shukur shari'a fi bayanin sabar lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙare bayanin yani shukur gyara wannan sabi lamma faraga ta'ala min bayanin al'amuri bi shukur lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙare bayanin yani ya shari'a sai ya shiga bayanin sabar game da bayani na haƙuri wal irshad sai ya shiryar da mu wal isti'ana bi sabar was sala sai ya shiryar da mu mu nemi taimako bi sabar da haƙuri was sala da yawan sallah fa innal abda shi bawa imma an yakuna bin ni'mati ko ya kasance cikin ni'ima fa yashkuru alaiha ya gode ma Allah aw bin nikmati ko ya kasance cikin azaba fa yasbiru alaiha sai ya hakuri ma'ana a wannan ayi da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu ya ku wanda ku yi imani ku nemi taimako bisabr da sal da hakuri wa sala da sallah daman shi bawa ko ya kasance yana cikin ni'ima sai ya gode ma Allah ko ya kasance yana cikin nikima masifa ko jarabawa sai kuma ya haƙuri kuma bai muda ai shi yasa sai Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun kenan in ni'ima ta zo maka yi godiya in kuma masifa ta zo maka yi hakuri shi ne ya yi wallazi na amanu can aka ce ba su kuruni a zukuru kuma shi kuruni wala ta kurun in ni'ima ta zo ma ka yi godiya nan kuma ya yi wallazi na amanu su da yinu bi sabar wasala ya kuma su imani ku nemi taimako bi sabar da hakuri wasala nan kuma in masifa ta same ka kai hakuri ka yi wani sallah yasa hadisin huzaifa dan yamal sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza asabahu amrun hazaba ila sala idan wani al'amari na bakin ciki ya same shi sai ya motsa ya je ya fara sallah shi lokacin da ya fara sallah a lokacin ne yake samun hutun rai a lokacin nan damuwa take yayewa a lokacin da yake shiga cikin nishadi ya fara sallah sabanin mu wayansu mutanen in ka fara sallah ne ma yanzu ka shiga matsala kai Allah Allah Allah kake ayi a ƙari ina fata mu dan ha akwai masu zaben masallacin da ake gaggawa a kare sallah daga nan zai kama ya tai wata unguwa saboda wai can wancan masallacin da wurin ake yi a miliyan ake ta shi yasa akwai masallaci rumbu akwai masallaci mudahammata ne wai in ramadan a kiyamun layar ramadan limankin daga ya karanta alhamdu sai ya ce mudahammata ne kawai sai kawai gaga da motoci da injina ina za ka mun masallacinmu da hammata ne ga inda za a kare mu huta kenan su sun ɗauki sallah mu yi mu huta mu huta abin ya zama mana alaƙaƙi to ba haka ba za ka riƙe sallah za ka riƙe sallah ne ma'ana lokacin da ka fara ma ne kake samun hutun rai kake samun nishaɗi ya ayi wallazi na amanu sa'inu ya ku wanda ku yi imani ku nemi taimako a wajen Allah bisabari da haƙuri wasala da sallah inna Allah ma asabi wannan ayat ta nuna cewa duk lokacin da kake neman taimakon wata bukata a wajen Allah ka yawaita haƙuri kuma ka yawaita sallah yanzu sallah anan malamai suka ce bayan ka cika farilla sai ya zama to kuma kana yawan nafila shine as-sala ba wai za ka rika nafila bane kuma farilla baka kokarin cika ta a'a bayan ka cika farilla kuma sai ka zama mai yawan nafila sai daga nan Allah ya ce wala taqulu liman yaqtalu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun Allah ya ce wala taqulu kaku fada liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wanda aka kashe su a fagen yaki kaku ce musu matattu bal a hayawu bari su rayu walakin latar shuru na bude ku sani kenan wanda suka mutu a fagen yaƙi sun yi shahada to ba matattu ba ku a wajen ku ne matattu Allah ya ce rayu wata ba a cikin suratul ali imran Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal wala sabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun kun ga ita wannan ta faɗi abin a gundaru ne ita ta ala imran ita ce ta yi billa billa ai ita ta ce wala ya hasaban lallazi da kutulu fi sabilillahi abuwa kar ku yi tsammanin wanda aka kashe su a bagen yaƙi matattu ne bal a hayatun inda rabbi rayu ne a wajen ubangijinsu yurzaku ana arzuta su farihina bima atahum Allah min fadlihi suna alfahari da abinda Allah ya ba su na gidan aljanna na falala wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kai albishir ma suke suna ga wanda ba su haɗu ba suna ku kuna gidan duniya kuna san kun samu rayuwa ku je ku a kashe ku inda aka kashe mu mana gariba a rayuwa ku je ku mutu a fagen yaki a kanku inda aka kamu inda kun san abinda shahidai suka samu a gidan aljanna da ku na nan wallahi kuma zuwa za ku yi a kashe ku shi yasa su wa'annan wanda suka mutu a cikin yaki in Allah ya sa su gidan aljanna gidan aljannan su yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha daga ciki kana ganin waje daga waje kana ganin ciki za su ce ya Allah mai damu duniya a'a ba fadan amero su duniya ba su zamna a ya ce Allah mai damu duniya dan mu je mu mutu a fagen yaki ka ba mu irin wannan gidan kai akwai shahidin da zai ce ya Allah a mera da duniya su goma ba dan in zauna ba a duniya ka zamta wani gidan wahala ya yi wani insani in daga kai da ka zo wahala ce zai ce Allah a mera da duniya a kashe ni su goma dan in samu wannan irin wannan gidan babu wanda zai gurace bayan ya mutu an sa shi aljanna ya dawo duniya sai shahidi shi yasa wanda ya mutu a fagen yaki to shahidi ne shi kuma aka ce shahidi dan aljanna kai zai za a ba shi kuma daga cikin al'ummar shi ya ceci daga cikin mutanen shi ya ceci mutum 70 na mutanen gidansu ya ceci mutum 70 kenan wannan yana nuna mana a cikin ibada babu wata ibada kai jihadi shi yasa wani sahabi ya zo ya ce manzo Allah da Allah wani aiki zan yi in nayi shi in yi daidai da wanda ya je jihadi annabi ya ce ku kawai Allah ya dawo ya ce annabi don Allah wani aiki zan yi in na yi shi in yi daidai da wanda ya tafi jihadi annabi ya ce ku faɗi Allah suka zo yadda haka ya haka su uku sai annabi ya ce in kana so kai daidai da wanda ya tafi jihadi sai in lokacin da mutum ya huta zuwa jihadi tun da ya huta ma'ana kake azumi in wata guda ya kai wata guda kana azumi in wata guda wata guda ya kai wata guda kana kiyamul layl baka kwanta baka huta to akwai wanda zai iya in wata biyu ya kai wata biyu kana kiyamul layl kai wata biyu kana azumi babu wanda zai iya ashe wanda ya tayi jihadi kawai ya yi karfin mutum bayan da za a kai wani aiki a nan kai daidai ina fata mun goyi kenan wannan yana daga cikin shahada wanda idan mutum ya mutu a irin wannan halin to yayi mutuwar shahada wanda akwai kuma mutuwar shahada wanda ba ta kai ba ta shahadi kamar manzo Allah da yace duk wanda ya mutu ranar juma'a dan aljanna haka wanda ya mutu daren juma'a dan aljanna haka wanda ciwon ciki ya kashe shi dan aljanna haka wanda rihi gini ya wado mai ya rubuce shi dan aljanna haka wanda ya wada cikin ruwa ruwa shi ma dan aljanna haka wanda wuta ta kona dan aljanna haka matar da ta mutu a wajen aihuwa yal aljanna ce ina fata gwamnati shahidan al'umma ta manzan Allah ya ce hamsatun su biyar ya ce wanda gini ya ruho mai da wanda cikiwan ciki ya kashe shi da wanda alloba ta zo kamar korona ko da yake sun can aiwa ana neman musulmi in ya mutu a alloba da wanda wuta ta kona da wanda ruwa ai an saba samun wayansu wai suna gaba su biyu tsananin gaba suke ta faɗa irin wannan gaba da ake ce hayyomar tanadi turan nan sun yi kuraze ma a wata gada ta irin gada ta tafi ko kuma babban gulbi sun yi kuraze ma sai shi ɗayan ɗaya wata igiya ta ja shi sai ya fada cikin ruwa yana fama ya mutu sai ɗayan shi kuma ya iya ruwa shi sai ya dira sai ya hudo shi ya tsamo shi kuma da mutuwa zai ya tsamo shi sai da ya tsamo shi ya kalle shi ce yanzu kai da kace can duk gaban nan da muke to ai ko daga yau gaban nan ta an fasa ta yace a ai ba na ce to kamar ne dan mu fasa gaba ai na ji an ce annabi yace duk wanda ya mutu a ruwa dan aljanna ne ni kuma banda so ka je aljanna ce ai yanzu ba ka fara gaba ina ba ta hukunta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to ga ku yi tsammanin wanda suka mutu a fagen yaki yan yani matattu ne a rayu shi yasa wanda ya mutu a fagen yaƙi irin wannan ba a mai wanka ba a mai wankan gawa ba a mai sallah sannan ko kayan shi ba a sauya annabi ya ce za su tashi jinin da aka kashe su da shi addamu da allaunin launin damu warri hurri mulmais ga alamar jini a ranar kiyama ga jinin danye kuma hannun suna kamshin wallahi kaga wannan yaki da ake na falastin da isra'il an gudu wani da ya mutu an kashe shi irin wannan ya mutu duk gurin sai da ya tashi kamshin miski wa'insu suka ce su musu taɓa wajen a kamshin almiski sai ran a duk turare na duniya babu turaren da ya kai almiski ka ce la patience ka ce boutique ka ce dakar ka ce daliya ka ce balila ka ce wallahi duk wani turare da ka sani to almuski ya yi shi kamshi fakam ɗibin yabu wala kamshi da yawa turare yana tashi da kamshi amma bai kai ba almuski wannan wani da ake kamun kone almuskin ba shi ba ne in shi ne kamshin hankubar gurin yanar to wallahi wanda suka mutu a bayyana kamshin almaski suke tun a nan duniya to kuma a ranar kiyama za su tashi allah suna wani kamshin ta ana samun shafi ne ya sa ga palestin nan bayan allah isra'il tana kashe su amma wallahi ana kashe su fusu damu ba an gudu wata mace tana ma ɗanta wanka an kashe babanta yarinya an kashe wanda an kashe kananta sai uwar sai iya kawai amma ka huto titi tana mata wanka kuma suna wasa suna shewa suna jin daɗi kai ka ce ba musu ba ina ba da wani to ai mummunai ne sun san ina ake zuwa sun san wajen Allah suka je mahalicin su subhanahu wata daga nan sai Allah ya ce wala nabul wannan kuma la rafa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله تبارك وتعالى يتي ولا نبل ونبل والله sai mun jarabce Allah ya yi rantsuwa ne ka lamun kasam wallahi sai mun jarabce kenan mumuni shi yasa in jaraba ta zo wata bai shiga cikin matsala sosai madadin kafiri kafiri in jaraba ta zo sai ya rikice ya haukace ya ce ya za a yi ban san ba abin zai same ni to mu kuma mummune dama mun san Allah ya ce ya jarabce ina fata mun fahimta dai ja an sanar da kai wata ran sai ka shiga matsala shi kuma kafiri bai san wannan ba ka san wani lokaci in ka shiga matsala a ce ka san matsalar za ta same ka to da sauki sama da wanda shi gani yake ba ta zo ba shi yasa ko yanzu wannan Palestine Yahudu Isra'il Yahudu ko Palestine musulmai yanzu su kashe wannan mutum 1400 wannan ko da 500 ya tada musu hankali saboda musu taɓa tsammani abin ya zo musu gwangwaran fai mu kuma dama in aka kashe mu dama mun san dole da wata ranar ta ina fata mu yauta shi yasa ko yanzu da za a yi masanyan fursuna da tsakanin Palestine da Isra'il to su isra'il za su ba da mutum 150 ne fa na palestine su kuma a ba su mutum 50 to yanzu da a ba 'yan isra'il mutum 50 su kuma su ba da namu 150 suwa suke sama ai allah da ya ce ala'in da nasirar lahi kare nasirar allah tana kusa wannan ya nuna muna nasirar allah mutum 150 a bisa mutum 50 suwa ya sama kenan ne kan wannan wake uku ina ba ta muku kuma wannan haka aka yi deja an fara musanya an fara je kaka shiga google ni ne na wani ma an fara musanya ina ba zan bunta Allah ya ce wala na gudu wannan kuma wallahi sai mun jarumce bi shay'in da wani abu min al da tsoro wal da yunwa tsoro ka muku wata matsala wani suka ce tsoro tsoron Allah Allah ya ce kar ka yi kaza jaraba ne ya ce ka yi kaza jar- kuma ka yi na wanda ya umarce ka jaraba ne ya hana ka ko kana son abin jaraba ne ya ga ka yi ko ba ka yi ba wani suka ce kawo tsoro a ka muku rashin tsoro a ka muku za- rashin zaman lahiya shi ne tsoron wani ju'i da yunwa wata ran a yi ruwan ma ku rasa abinci abincin kun yi noman ma ku ga yayi kaɗan wani ƙasar min al'amwal da ragewar dukiya talauci wata ran babu gudu wannan da angus da mutuwa dan uwa nan ya mutu can ya mutu baba ya mutu uwa ta mutu ɗaya duka jaraba ce wasu mara da ɗaya itatuwa ma'ana abinci shinkafa to ga shi ko yanzu nan da watanni kaɗan kuna sayan shinkafa jimil santisan ko onzimil to yanzu ga ta zazo kyanzimil disettimil sezimil jaraba ce ko ba jaraba to ku yi hakuri Allah ya ce wasu samara wa bashirin sabiri ku yi albishir ga masu hakuri wanda zai ce su ai masu hakuri to ya ka ji masu hakuri Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun sune wanda in musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi ai da mu wannan abun daga Allah ne ya bamu wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma mu duka ko kuma inna lillahi wannan abin da ya zo na masifa daga Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma gaba daya to in kai wannan Allah sai ya masanya ma abin da ka rasa sama da wanda ka rasa manzan Allah ya kara mana cewa idan masifa ta zo sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha Allah ka bani lada cikin musibar da ka dora mun kuma ka masanya mun abin da na rasa to in kai haka Allah sai ya masanya ma sama da abin in shiga goma ka rasa ta fadi ko to he ka samu shiga ishi ina fata mai ko ma shiga dai ummu salma lokacin da mijinta ya rasu sai aka ce ki yi istirja'i ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni bi musibati wa kalibni sai ta ce to ni dai mijinta abu dalha ne ina fata mai fita ta ce na yi istirja'i amma ni na san ya za a samu kamar abu dalha don abu dalha mutum ne mai daraja babban sahari ta ce ta yi istirja'i amma ya za a yi a samu kamar shi barantana har sama da shi a ganin ta amma ta yi don allah tana kare idda he ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zai arme ta to da abu salma da abu dalha da annabi muhammad wane mutum in ji mutuwa ita ma wane ita mutuwa in ji Allah ina fata fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim irin wannan wanda suka yi istirja'i suna da salawatu min rabbihim suna da yani salawatu min rabbihim gafara daga ubangiji wa rahama sannan kuma Allah zai musu rahama ulaika humul muhtadun irin wannan sune shiryayyu anan malamai suka ce alƙawali uku aka ma duk wanda musiba ta zo mai yayi hakuri yayi istirja'i alƙawali uku Allah ya ma in dai kai hakuri ga alƙawalin guda uku na farko Allah ya ce wa bashiris sabirin ya albishir ga masu hakuri amma albishir shakurumin ka ina fa zama mai na farko kenan na biyu ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama irin wannan Allah zai ba su gafara daga gare shi ya ambace su kuma ya masu ya musu rahama na biyu ga albishir ga gafara daga Allah da rahama abu biyu na uku ai ula'ika humul muhtadun wannan su ne shirye kenan kana cikin shirye masifa ta zo ma kai abu ina fata mu to musibar nan wata iri ce malamai suka ce hadda kuna zaune a cire wuta musiba ce wata rana manzon Allah da shi da Aisha suna daki a ci balbal ya san a ci balbal kawai sai ta mutu sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Aisha ta ce har ba annabi fitilan ma wasiya ce annabi ya ce duk abin da zai bakanta ma mumuni rai masiba to mu ashe in an cire wuta da wuce ce allati ne man waye ce aya na'am mi zami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in abai da wuta alhamdulillah to mu duba haka baki daga an ce wannan tsinan nan to sun cire jarabar sun cire wutar su kuma an abai da matsiya ta tsinannu sun medo haka aka ce wallahi duk ba haka ba haka ce da farko aka cire mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka mai mu ce alhamdulillah ina ba za ku fahimta shi musulunci control gare komi a tsare ne ba a lashe ba ko ba ala control malamai suka ce wannan ita ce ɗaya daga cikin aya na jaraba a cikin ƙur'ani malamai suka ce ayoyin jaraba sun kai goma na farko alaramma Allah ya ce am hasibtum mun samu ta farko ta nan to akwai daya a cikin suratul baqara da in muka tafi am hasibtum an tadkhulul janna حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب mun samu nawa to Allah ya ce alif lam mim ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum to ya kuce kun imani ba jarru mun samu nawa am hasibtum an tutraku أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين sabirin mun samu nawa suratul ahzab ya ayyuhal ladzina amanu zukuru ni'matallahi alaykum idh ja'akum junudun يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها
وعذب الذين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ما شاء الله أكرمك الله وانا تنا تكي سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا ذكروا نتو زي أكرم زي الله أيها زي الذين أكاتب آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار.
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الهناجر وتظنون.
وتظنون بالله الظنونا هنالك.
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من سامنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون من سامنا تبارك الذي بيده الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز العزيز الغفور الغفور نعم تقص ولا نقول ونكم حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم Mm, ya isa Allah rahma sura guda nawa muka samu tara to Allah ya ce a ubangiji subhanahu wataala ya ce awala ya rauna annahum أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ma sha Allah karabaka Allah nawa muka samu to dole ne kun ga jaraba sai an jarabce ni na'am sai an jarabce ka na'am sai an jarabce ka Na'am.
sai an jarabce ka Na'am.
sai an jarabce ka sai Na'am.
an jarabce sai an jarabce ku sai an jarabce ku Allahu Akbar.
ka sa akan na'am
shi mumuni Mm, kamar misali yanzu wannan da Allah ya wani mana zai jarabce mu mm, kamar ka je chemist na'am gurin sai da magani na'am sai ka so magani mm, a jikin maganin sai a rasa wata yar takarda wata fara a jikin an rubuta duk yadda za a yi amfani da maganin cokali biyu biyu da safe biyu da rana biyu da dare na'am ina ba zan fahimta Na'am.
kuma ka sa cokali babba karami sannan kuma in yaro ne kaza to shi mu ne ai kamar haka Na'am.
yanzu da ya sha Allah ya faɗi maka ga abin da za a yi in ya zo ga abin da za ka ci na'am ina fatan abu da yanzu shi kuma kafiri mai da wannan ba a ce mai ba zai zo kuma in ya zo ya zai yi shi yasa har yanzu misali in jaraba ta zo daga ka tuna wata aya ko ka ɗauko ƙur'ani ko ka yi istirjani za ka samu sauƙin hali saboda kafiri shi yasa za ku ga kafiri ya ce zai ya kashe kanshi kafiri da ya kashe kanshi da yawa ba lo za a yi tsakanin barsa real ko manchester city da arsenal ko kuma fc civil da villarreal ko kuma paris saint-germain da kuma lyon kawai a ti- an- an- an- ya zero kawai ka wuri ya faɗo ya kashe kashe yau shi bai san wajen ba za ta zo bai san ba ana faɗuwa shi kuma yadda kai kake kasa a wata ran sai an kasa ka na'am ina fata ku kamar haka ne ayat ta nuna mana in kai kake ci wata ran in kai kake cin riba wata ran akan ka zace in kai dan bace kai kake bugi wata ran sai an ci riba ta kai kai za a bugi ina fata ku in kana zuwa kasuwa kana cin riba wata ran sai ka faɗi in ka faɗin ma sai ka tuntsira in ka tuntsira ma gada za ka faɗa in ka faɗa gada ma kaya za ka taka a kayan ma a yi ayi ta hutu da shi tuta ina fata ku kai Allah subhanahu wataala sarki hikima in dai kana da imani wallahi ba abin da zai ba ka shiga ba matsala sosai sai dai in kai ne dama baka ba ayoyin Qur'ani ba baka ba hadisan Annabi Muhammad ba baka san ma yadda ake karatun Qur'ani baka san ma yadda ake azkar na jin ni'ima wallahi duk duniya in ka san irin wannan azkar kin ka san Qur'ani kana karanta Qur'ani kana yawan sallah to ba wata matsala da zaka shiga ka haukaci ina fata ku Na'am.
babu wata matsala kuma da take koriya babu wata jaraba da take koriya in aka yi haƙuri sai ta wuce daga nan sai Allah subhanahu wataala yace inna safalar ma إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم daga nan sai Allah tabaraka wataala yace inna safa kaga safa dutse na'am wal marwata da dutsen marwa min sha'airillah suna da alamomi na girmama Allah safa da marwa ba na'am alamomi ne na girmama Allah. malamai suka ce duk inda za a ce sha'irar ma to ana nufin alamomi na Allah to ana so ku girmama su girmama su kamar sallah alama ce ta Allah eh ta abinda Allah yake so shi sa irin waɗannan abubuwan kamar Ka'aba kamar sallah kamar azumi kamar alqur'ani duk sha'irar Allah ne waɗansu abu ne na Allah wanda Allah kuma yake so a girmama su in ka- shi yasa malamai suka ce ba shi halitta ma a yi tasgirin su ko wajen suna tasgir misali a sallah a ce mata yar sallah bai halitta ƙur'ani a ce mai kwan wancan ɗan ƙur'ani ɗan ƙaramin ƙur'ani mai kwan wanda ɗan iribi mana ɗan ƙaramin a a sai dai ba ni iribi ba ni goma ba ni za a ƙur'ani iribi ishirin ba ni iribi ba ni iribi bayan ƙur'anin duka shi ɗungurungun amma ka ce ba ni ɗan ƙur'an ko ɗan ƙaramin ƙur'an ko da a siffa ɗan ƙarami ne ba ka ce ba ɗan na'am sallah ba ka ce ba bari mu je mu yi ɗan sallan nan da wuta. ka'aba ba ka ce ba el ka'aba ina fata mu yadda azumi ba ka ce ba to muna wani ɗan az- ɗan azumi ina fata mu yadda sha'irin la girma sa saboda Allah ma ya girma fa mana hajjal baita Allah ce duk wanda ya hajjar dakin Allah a ita mara ko ya umara fala juna alai babu lahi a gare shi an yi dawafa bihi ma yayi dawafi tsakanin safa da marwa safa da marwa safa kuma daga ina Allah ya fara safa to daga nan zaka fara in ka je makka safa ga gurin safa nan sai ka fara kana tahiya kana addu'a in ka zo marwa ina ba za mu yi kai daya daga marwa sai ka dawo safa kai nawa biyu daga safa ka koma marwa kai nawa uku daga marwa ka dawo safa kai nawa hudu daga safa ka je marwa kai nawa biyar daga marwa ka dawo safa nawa shidda daga safa ka koma marwa kayi nawa bakwai kenan za ka fara da safa ka kare daga ina daga marwa amma daga ina za ka fara inda allah ya fara nan za ka fara shi ne safa da marwa kuma ana ta yi ana addu'a ana addu'a guri ne dutse ne in ka je safa ka tsaya ka yi addu'a in ka je marwa ai hashara ce lokacin da take neman ruwa daga safar ta hau dutsen marwa da leka ko ta ga mutane lokacin da babu kowa a gaba ita kadai sai danta ummu isma'il mata annabi ibrahim su kadai bai rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayra zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimu salah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min samarati la'allahum yashkurun ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Na'am.
annabi ibrahim ba san shi Allah ya ce daukantaka kai ta makka ita kadai babu kowa da ita da dan dan karami dan jariri nono mai shine ai nonon na zai kare take neman ina za ta samu ruwa saboda dole sai ta sha ruwan dan zai samu nono shine ta hau dutsen safa ta leka kota ga mutane ta dawo daga marwa eh da ta yi haka so bakwai shiru sai can sai jibril ya zo a wata siffa sai ya bugi wani guri da ƙasa kawai ruwa ya fara kowa ina fata mu ita ce ta dauki ruwa ta sha ta yi wanka to tana nan iya ta zamana duk ka san inda ka samu ruwa to banan kake zama daga nan ne asalin ruwan zamzam ita ce ta zamana a gurin to su kuma larama suna wuce yayan sham daga ina ne daga sham sham a lokacin nan ita ce kudus baitul maqdis wacce in sun zo suna wuciya laraba kawai in suka ga inda adda kai ruwa sai su tsaya su ma suna cikin wuciya sai suka ga ga ruwa can to nan sai suka ce mu taro zuwa nan mu zauna kun ji asalin asalin makka ke da babu kowa kenan wace ce asalin wadda ta makka wadda ita ce asalin makka hajara hajara ummu isma'il ina fata daga nan ne laraba suka zo suka zauna wayannan laraba su ne wasu suka dauki iya suka ba isma'il wanda isma'il kuma daga nan ne annabi muhammad ina fata ku tarihi ne mai tsawo kisan ta annabi ibrahim kace ya ajiye babu kowa babu ruwa babu abinci babu komi allah ya ce ajiye sa nan ka da ya kai iraki kai wa'azi Allah ya ce ya ajiye sa ne ya ci gaba yadda ya shigo ma zai ta yi hajjara ta kalle shi ce wai yanzu Allah ne ya ce ka ajiye ma nan ko jiwa bai ba ya ce eh Allah ne ya ce ina mata wani Allah ta kara cewa Allahu amaraka bi hada wai Allah ne ya ce ka bar mu a gurin da babu tuwo babu abinci babu ruwa babu kowa Allah ne ya ce ka bar mu ko jiwa bai wai kalle ta da dan nata ya ce eh Allah ne ya ce su Allah suke suka rume da gaba da kowa yadda ta yi haka su uku ita ma da mai imani ce sai ta ce in ku Allah ya ce ka ajiye mu a nan to ya san yadda zai yi da mu ta yi lamarin Allah ta yi ta yi ya kama hanyar ina fata fahimta to yanzu dan Allah ne jima ta kafa sai bayan nuni ka ce ina fata fahimta ka ce ce Allah ne ya ce in ka ce mata Allah ne ya ce in ka- kuma Allah ina fata fahimta kai Allah sarkin rawa wannan su masu tsoron Allah ne shi ma in nazir abin ya bashi ba ta yi da Allah subhanahu wata'ala ya ce ba man hajjal baita duk wanda ya hajjanci dakin Allah a wani da mara koyi umara fala juna alaihi babu laihi a gare shi an yi tsawo ba bihima ya yi dawa fi tsakanin safa da marwa to wannan a aikin haji sai kayi safa da marwa a umara sai kayi safa da marwa su suna daga cikin rukunan aikin haji da kuma rukunan umara ومن تدور وانت يتدوي akan aikin wannan na safa da marwa yayi bakwai ya kare dashi hallo ya ga bari ya kara aikin lada ya kara fa inda Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani sai ya biya ka ina fata mu ne da farko dai kai zama da marwa bakwai ka sabke to yanzu in ka tsara dan neman lada nurun ala nur na zama nafila shine ba yo ai da man nafila ta dawwi kenan wa man tadawwa khairan wanda ya tadawwi na alheri bayan yayi farilla fa inna allaha shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani subhanahu to yanzu in baka samu zuwa aikin haji da umara akwai wani aikin haji da umara a nan ba tare da ka ba da kobiyan ka ba yanzu in aka zuba ma ma'amara ko aikin haji kana iya yin wannan da nasi na hadisin annabi muhammad kawai ka je ka sayi wani gidanka ko motarka amma haka ta hiliya ina fatan murta annabi ya ce duk wanda ya salla asuba hadisi ne ingantacce imam al-bukhari da imam muslim sun kashi duk wanda ya salla asuba ya zauna a inda ya salla asuba bai tashi ba bai kusa ba daga gurin yana zikiri imma astaghfirullah imma subhanallah walhamdulillah imma karatun qur'ani ya dauko yake yi bai tashi ba har sai da rana ta huto dukanta ya tashi ya raka'a biyu za a ba shi ladan kamar ya yi aikin hajji da umara cikakku cikakku cikakku har so nawa ina ba za ku yanzu mutum amma hau ka hazu ba maka ɗinka haka ce a bari in yi wannan kambacin a a amma dai hadisi ne yin gajece wa man tadawwa alkhairan fa inna allaha shakirun alim duk wanda ya tadawwi na alheri to Allah shakirun bi godiya ne alimin kuma masani kai ma kana godiya barazana Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah ya ce innal ladina yaktumuna alarma إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna lalle wanda suke boye abinda muka sauko min albayyinati na hujjoji wannan aya ita ce a babu rera yace in ba dan wannan aya ko wallahi da sai mu zauna ba sai mun karantar ba ba sai mun yi da'awa saboda da'awa wahala gare ta a ce kaza a ce kaza a ce kaza kiris ake jira mai da'awa ya wada to in ba dan wannan ayar ba da sai mu zauna a gida mu ma mu huta in ji a babu rera ina fata mu inda zaka gane da'awa wahala gare ta kalla annabi nuhu wani zamani ne bai muwa amma kullum kashi ake bashi a bashi wa kai duka ma ba annaba nuhu ba dukkanin annaba akan da'awa ba abin da musu wai su an darbe su wai su ma kai an kashe su annabi yaya yankan raguwa ka annabi zakariya yankan raguwa ka ina ba zan goyi wa ka'ayyin min nabiyin qutil ma'awur buyuna kasiran fama wa hannu lima a sabon fi sabilillah wa ma da uku wa mastakalin wallahu dubbusa wani rijiya wuta aka je wa shi annabi ibrahim wani annabi musa kai da yake kwana takwas ko abinci bai sa ba a bakin shi zai dawa kwana takwas kawai ruwa ne a ce mai goyiwa gari a ce mai ina ba za mu bai annabi isa shi inda zai zauna ma bai in ya zo nan a ce ga mu wasu ko a'a in ya zo nan habba sai yahudi su ji shi su biyo shi su sa su kashe shi hallo ya nausa gaba ya ci ya yi kwanti ne da dawo annabi nuhu kashi ya sun ga ya mutu amma duk ba su wasa da'awa shi za a yi lukumanin hikima lokacin da yake ma wa'azi dan shi wa'azi da ya zo wajen da'awa cewa ya bunayya wa'amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir salama duk sauran wajen abu goma ya waɗi bai duk bai ce baka yi haƙuri har da sallah bai ce baka yi haƙuri amma da ya zo wajen dawa ta yi wa amur bil ma'ruf wasbir alama saba inna zalika lamin simin umur sai an yi haƙuri dawa to shine abahu rera yace in ba da wannan aya ba sai mu zauna a gida ba sai mu yi dawa to wannan aya ka san me tace Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna lalle wanda suke boye abinda muka sauko min albayyinati na hujjoji wal huda da shari'a min ba'd ma bayyanahu linnas bayan mun yi bayanin shi ga mutane suke boye shi bil kitaba a cikin mun yi bayanin shi amma su suke boyewa ula'ika yal'anuhumullah irin wannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inu da kuma masu tsine ya masu tsine musu da mala'iku da mutane da salihai da sauran dabbobi duk sun tsine musu kenan mai boye ilimi tsine ne Allah ya tsine mai duk mai boye ilimi to watakila wani zai ce mai boye ilimi wanda kenan bai da wa'azi ko bai karantarwa eh in dai ya yi yake karantarwa tsinanne ne in sha Allah ne yomi yasa Allah ya tsine ma yahudu saboda su fusu wa'azi kuma suna da ilimi lu'inan lazina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asawwa kanu ya akadu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu fa'alu a bisa harshen annabi dauda da isa ga kuma tsine ya Allah saboda su da wa'azi kuma sun yi duk wanda ya ilimi bai kenan ashe kai mai ilimi in Allah ya baka ilimi wani nauyi ne Allah ya daura ma dole ka sanar in kuma baka sanar ba ka shiga cikin wani ayo to kuma ai akwai masu hallo suna sanarwa amma suna boye wani abu dan ko kuma wani bakami ko dan tsoron wani shugaba ko dan tsoron kudin su ko dan tsoron abincin su ko dan tsoron kasan su dan wani abu su ma sun shiga cikin masu boye ilimi annabi ya ce man katama ilman aljamahu Allahu yawmal qiyamati bil jami min nar duk wanda ya goye ilimi aka tambaye ka abu na ilimi na addini dan tsoron wani ko dan ganin girman wani ko dan ganin matsayin wani ko dan gyara miyarka ko dan gyara tukunyarka ko dan gyara matsayin wani shugaba to larantsi da Allah annabi ya ce za a ma dijjami da wuta a ranar kiyama ayan san dijjami ko wannan da ake sa a cikin doki ko ai ka san shi kai malamin sai wanda suka yi suke zuwa karkara lijami wanda zana ai bayan wani ina fata ku to duk wanda ya koyi ilimi Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah Allah ya tsine musu wa yal'anuhumullah iduna ba su tsine sun tsine musu to watakila wani zai ce na taɓa yi ne zunun kuma ya zai in tuba ka tuba Allah shi yana da mafita shi Allah sai tire sample ne ko kuma ma yanzu kana cikin boyewai ko banka karantarwai kuma kayan ilimin watakila to akwai mafita shi allah in ya kawo in ya kwace ma- kamar in ka kwace ma yaro goruwa to ba shi halawa to shi allah ya kwace ma yaro goruwa shi ba halawa ma yake ba ka orbe mu ne ina fatan fahimta to watakila allah ya ce sai allah ya istisnai sai allah ya tokaciya he a gyara إلا الذين تابوا من إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب رحيم Allah ya yi kama wuta Allah ya ce illal lazina tabu sai wanda suka tuba kai Allah sai tire san fulli shi bai da matsala illal lazina tabu sai wanda suka tuba da sun yi wa aslahu suka gyara wa bayyanu suka yi bayani amma kuma fa in ka ba wa in su fatawa a bisa kaza kuma dan wai gyara miyarka yanzu dawo ka ba su fatawa ka ce wancan fatawai ba haka ba ce kuskure ne ga fatawa ta Allah da an warware sai sa malaman sunna kada suke wannan Jafar Mahmud Adam da yana daga cikin masu ba da fatawar cewa dai su ai sadaki arme ba sai an yi siga ba ya sha ba da wannan malumai suka mai ja ya ce shi kawai haka ne ya fahimci haka kawai saboda sadaki shi ai a cikin rukuni 100 ya dauki 99 siga a minti ɗaya mahaya ina fatan mu to daga baya dai malamai da yawa suka zo aka fahimtar da shi daga baya ya ce to bai yarda ba wannan fatawar da ya bada yanzu ya jage sai ya dawo ya ce to sadaki ba shi kadai ba ne arbi sai an yi siga kenan malamai a nan muka lura malaman sunna su ne za su baka fatawa kuma daga baya su gyara fatawar su ce ba haka ba amma malaman bid'a ko ya za a yi wallahi ba su yarda ina ba za mu fahimta ko ya za a yi sai sun ba ka wannan fatawa a bisa yadda kawai haka illal ladina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyanu suka yi bayani ka zo ka yi bayani ka ce wacce fatawa da na baku ba haka bane imamu malik an taba mai fatawa wai shin imamu malik ta tsaye hannu wai sunna ne ya ce a kai ba sunna bane shi bai gaba hadisi yana aka kare wani yaro ɗalibin ya same shi ya ce imam malik ai an samu hadisi daga wani an wani wani an wani wani an wani manzon Allah yana tsatsehe hannu kuma yace sunna ne a alwala imam malik fatawar da ya bada jiya da aka dawo karatu ya ce ɗalibai wallahi ce na baku fatawa cewa babu tsatsiye hannu a alwala ba sunna bane to wallahi an samu hadisi daga wani dan wani wani dan wani hadisi ne ingantacce ce wacce fatawar ta ta farko ku ruce ku yi balo da ita yanzu ga fatawa ta Allah da wacce kuskure ina fatawa ku da kuma kenan wannan shi ne ka yi bayani ka dawo ka gyara ba wula'i ka tuba alaihim irin wannan allah ya ce su ne muke muka amsa tuba su wa annan tawwabu rahim ni mai amsa tuba ne rahimun mai jin kai subhanahu wa ta'ala abinda muka wada daidai allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure allah shi gafarta mana wa subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk